أحيط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tsora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata kuma mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu tsora kamar yadda aka saba wanda yau shi ne ini na 26 hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekarar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da biyar ga wata na hudu miladiya isa da maryam dubu biyu da ishirin da hudu da fata allah subhanahu wa ta'ala muna jagoranci muna cikin suratu hudu jiya mun kwana daidai aya ta arba'in da tara yanzu na za mu tashi kan aya ta hamsin daidai kuma kan isa ta annabi hudu alaihi salam da Allah ya tura shi zuwa ga adawa na'am
wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu إن أنتم إلا مفترون الله يتوى إلى عاد هكذا قال آدوا أخاهم هودا الله يتوى الأنس سوى غريسو شيني النبي هود عليه السلام da Allah ya tura shi zuwa gare su ƙala sai ya faɗa gare su yace ya ƙomi ya ku mutane na ubudullaha ku yi bauta ga Allah malakun min ilahi na gairuhu ba ku da wani Allah abin bauta da cancanta wanda ya cancanta a bauta mishi in ban da shi shi Allah ne shi ne ya cancanta ku bauta mai ba ku da wani kamar shi ba wani wanda ya cancanci bauta kamar shi in antum illa muftarun ba komai ba komai kuke akai ba face kirkira ƙarya ga Allah abinda kuke akai kirkira ƙarya ne ga Allah na ku riƙi wasu abu kuna bauta musu wanda ba Allah ba na ku ɗauki wasu abu kuna ba su haƙoƙin Allah wanda ba Allah ba wannan kirkir ƙarya ne ga Allah bauta wani wanda ba Allah kirkir ƙarya ne ga Allah don haka ku bauta mu Allah shi dai kun ga ashe ko da ba mutum bai fito ba ya ƙaryata ya ƙaryata umarnin Allah to sai an ga koma biyar dokar wani wanda ba ta Allah ba ya ƙaryata Allah saboda umarnin Allah ne bari ya riƙe na wani haka da za a ga yana bauta wani wanda ba Allah ba ya kare ta Allah ƙarƙe da ƙarya ne ga Allah na kabar bauta ta tana bauta wanda ba shi ba Allah ka kare mu na'am يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون yace ya kaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajran ni ban tambaye ku shinga ba ban tambaye ku lada ba ban tambaye ku sakamako ba dangane da wannan da'awa da nake muku ba cewa ni ku rika biya na ba duk ini zuwa ini ko duk sati zuwa sati ko duk wata zuwa wata ko duk shekara zuwa shekara ni ba shine tambaye ku ba ban tambaye ku shinga ba ban tambaye ku sakamako ba ya ce in ajariya sakamakon na ba wurin kowa nake neman sa ba illa allallazi fatarani fa ce akan wannan da ya kage halitta ta Allah kawai shi nake neman sakamako gare shi shi nake neman sakamako ne shi ne yake da abin da zan nema gare shi amma ku ba ku da abin zan nema gare ku balantana ha ce ku biya ni akan wannan da'awar da nake yi Allah ne ya turo ni akan wannan aiki to shi nake neman sakamako gare shi ya ce afala ta agirun shin ba za ku hankalta ba ku gano da cewa abin da nake karantar da ku ina kiran ku ne zuwa ga Allah ba ina neman abin ku ba ai duniyance idan mutum abin ka yake nema ka sani in Allah hada ka zama da mutum in ka sa kai mai adalci kana gano abin ka ne yake so ko kuma ha mutunci ne a tsakanin ka da shi ko ba haka ba kana ganewa to shine ki kantar da su ba ku ba za ku hankalta ba ku gano da cewa zamana da nake da ku karantar da burin nake yi da'awa da nake uku ba abinku nake so ba an yi abinku ne nake so ya kamata ku gano da abinku ne nake so Allah sa mu gane na'am
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين annabi hudu alaihi salam ya ci gaba yana jawo hankali sai yana musu nasiha ya ce wa ya qaumi ko ya ku mutane na tuwon gaba da kuke ta yi na izgili kuna kirkira ƙarya ga Allah na kuna bauta wani abu wanda ba shi ba duka da laifin naku duk yawansa ku sani istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ku nemi gafarar ubangijinku duk laifin ku kar ku ga yawan shi ku dai roki gafarar ubangijinku ku nemi gafarar ubangijinku thumma matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi kun ga annabi na farko annabi nuhu da mun gani shi ma haka karanta da mutanansa annabi mai bai mai annabi hudu kuma ga shaka ya karanta da mutanansa za mu ga kuma kowane manzo haka yake kantar da mutanensa su nemi gafar ubangiji su tuba zuwa gare shi saboda mahimmancin tuba ga Allah da kuma da kuma mahimmancin istighfari wallahi wannan duk wanda ya rike shi ba zai tabe ba duk wanda ya rike istighfari yana tuba ga Allah ba zai tabe ba babu tabewa da dukkan da dukkanin mai istighfari babu tabewa dukkanin mai tuba zuwa ga Allah shi yasa annabi yace yana tuba ga Allah yana neman gafar ubangiji sai yini so 70 wani wurin ce so 100 wani wurin ce hayar so 70 to da Allah ya annabi yayi hayar so 70 ko yayi so 100 to mu nawa ya kamata mu kin mu da adalai tunda wannan abin nan mutlaqun ne ba muqayyad bane wasu akwai zikiri wanda yake muqayyad an kayyade muku baki adadi kaza to kar ku kara duk abin da an ka tarnake ku da ibada an ce baki adadi kaza to shi ba neman kari ku tsaya inda an tsayar da ku amma duk abin da aka sake shi mutlaqun ne an ba ku dama to sai inda mai ku ya kari ku ta yi kenan ko ba haka ba to irin wannan ba kayyade ba in annabi ya so dari ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi so dari da ke da musu na kamata sai mu yi dubayi shi wa an gafarta mai ne ba yana da garanti wurin Allah da zai yi laifin gaba ayyahi ne shi in ma ba ya yi ayyahi mai to shi da aka wannan garanti ga yadda ke yi to mu da bamu da garanti ko dai amma sai ga wani ma ya ɗebe mai istighfar lokaci wa bayya ya dai zamana dai ko minti goma dai ya ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah aiki ne mai yawa ta da cewa istighfari duk mai istighfari bai nadama duk mai istighfari bai tabewa Allah duk mai yawan istighfari bai tabewa shi yasa kujiyar Allah yake yaban bayonsa ya ce wal mustaghfiruna bil ashar neman gafar ubangiji suke yi musamman in kana so ka rike lokaci wanda ya kowane lokaci muhimmanci lokacin suhur kaga lokacin suhur irin wannan lokaci na suhur ba wai sai wata azumi ba wannan dai lokaci na suhur kafin alfijiri yake to ba lokacin da kai gare shi muhimmanci ka ka dai ka dai duk wannan lokaci kana istighfari kana tuba ga Allah wallahi za mu ga cikin suratu yusuf da ma'aikinsa ya ce sa astaghfiru rabbi zan roƙa muku gafara ubangiji sun ce ya bari na hau wannan lokaci saboda Allah ya yi bayu ne ya ce wal mustaghfiruna bil ashar suna istighfari lokacin sahur ka gani wa bil ashar hum yastaghfiruna wannan lokacin istighfari suke yi to shine yace musu wa ya qawmi istaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ila sannan ku tuba zuwa gare shi har idan kun kai wannan yursil sama alaikum midrara zai sako muku ruwa daga sama zubowa ma'ana zai aiko muku ruwa daga sama ma'ana dai ruwa ke ne ma'ana zai sako muku ruwa daga sama zubowa ma'ana Allah zai wadatar da ku da ruwan sama ba za ku samu kware ba ya ce wa yazirkum kuwa kuma Allah zai da ku kuwatan zai da ku da ƙarfi ila kuwatun zuwa ga ƙarfinku ma'ana suna alfahari da ƙarfin da Allah ba su kun san su adawa halitta ce da Allah bai kamata ba Allah ya ba su ƙarfi da girman jiki wanda Allah ce Allah lam yi khulqa misal hafil bilad Allah ce bai halice irin su ba cikin birane ba ba halice irin su ba to har suna alfahari suna cewa mana shaddu min na kuwa wa kai gare mu ƙarfi to ƙarfin da kuke alfahari da shi ƙarfin da kuke takama da shi idan kuna yawan ta istighfari ga ubangiji kuna tuba ga ubangiji to zai sauka muku ruwa daga sama zubowa kuma wa yazilkum quwwatan ila quwwatikum ƙarfin da kuke alfahari Allah zai daɗe ku da wani to wannan ba sai bangaren ƙarfi ba duk abin da ɗan adam yake so ga Allah duk wata ni'ima kuma da ga Allah ya maka idan kana istighfari kana tuba ga Allah Allah zai daɗe ka kamar cikin suratu nuhu da yace fa qul tastaghfiru rabbakum fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا abin da arme yake so Allah baka ɗaya Allah baka dukiya ga gonaki da abinci ga ruwa cikin gonaki abin da arme yake so kenan to Allah ce duk idan kuna istighfari Allah zai baku wannan duk abin da kuke Allah zai baku wannan kaje kamar yadda yana ganin Hassan al-Basri ne ko daga cikin magabata wani yazo ya kai karar talauci zuwa gare shi ƙwada wallahi talauci ya sha min kai talauci ya sha min kai sai ce ita istighfari kawai samu lokaci ka kebance ka istighfari ga Allah ana nan kuma sai sake zo mai bayan ayi karatu shi ko ka malan ƙara sai malan aihuwa ta bace ina sa aihuwa kamar mi babu aihuwa sai ce ita istighfari ita istighfari ashe ɗalibai suna lura fatawa daban-daban kuma an ba su aiki guda kuma har ana nan wasu zan su ko matsalar ruwa ruwa sun doke abinci ga abinci kamar shakai babu ruwa sun tsaya ya ce ku kusa istighfari sun kai mamaki hawa malam kusan mutum nawa bukatu su daban-daban amma kuma ka ba su aiki guda ya ce haka Allah ce ba ku yace Allah Allah ce faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yace yursilu samaa alaikum midra istighfaru su masu matsalar ruwa sai Allah ya shi magance musu wa yau dukkan bi amwali shi wanda talauci ya sha mai kai Allah zai bashi dukiya wanda ko diya ne yace wa banina Allah ce zai baku diya kaga wa dukkan bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum wa yaj'alakum anhara bukata daban da ba amma in kuka rike istighfar to Allah zai biya muku bukatun ku to duk abin da ka rasa duk abin da kake ganin ka rasa yasa istighfari ga Allah wallahi Allah zai kama doki wallahi duk abin da mutum ya rasa iya istighfari Allah zai kama doki ya zai dai ka tsaftace niyyar ka ka san muhimmancin istighfari kuma ka san muhimmancin tuba ga Allah yalla mun fahimta amma sai damuwa na ta damuwan mu ga mu da makamai amma kun muna sakaci tsarkake niyyarka kai bawa Allah ne ka kyautata zatonka ga Allah karka muna karka muna wa Allah zato kuma karka nuna kai baka da matsayi baka daraja ga ubangiji mm doki kanka bawa Allah ne wanda Allah na kaunarka kuma wanda zai bi dokar Allah ka tsarkake niyyarka da istighfari gani yana Allah zai sauya maka duk damuwar da kake ciki Allah ka mana doki to shine yace wa yazirkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai da ku da ƙarfi ila quwwatikum zuwa ga ƙarfin ku da haka wala tatawallaw mujrimun mujrimin kar ku juyo kuna mujrimai ga ubangiji ma'ana an ce kar ku juyo kuna mujrimai kar ku juyo mu doka ubangiji ku da rike ibada ga ubangiji ku rike doka ubangiji ku ganda Allah zai muku na'am قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين to ku riba duka wannan abu da annabi nuhu yake karantar da su annabi hudu ku riba usul abin usulubin da ya zo musu da shi yana jawo hankalinsu ko ba haka ba yana so ya haɗa su da ubangijinsu su bi ubangijinsu bauta mishi su kaɗe ta shi da bauta yana so ya haɗa alaƙa su da ubangiji amma duk da wannan saboda shi ɗai ya ne jaye su ƙalu sun ce ya hudu ya kai hudu ma shi ita na bi bayyanace kana cewa wai ka zo da hujja ka zo da dalilai wanda za su tabbatar da cewa kai manzo ne daga Allah wanda zai sanya a gano kai manzo ne daga Allah to mu ba mu ga wata hujjar ka zo da ita ba wadda ke nuna cewa kai manzo ne na ubangiji wanda za ta nuna kai manzo ne na Allah kuma da kake cewa mu bar allolin mu kana mana wannan dadin baki wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika ba za mu bar allolin da muke bauta iyaye da kakanni abinda ana bauta tun gadin gadin yanzu kai ka zo da dadin bakin ka mu bar bauta daga magana taka dan saboda dadin bakin ka mu bar abinda muke bauta sun ce ba ka isa ba kuma da kake cewa mu yi imani da kai mu bi ka kai manzona sun cewa ma na hannu laka bi mu'mini bi mu'minina mu ba za mu yi imani da kai ba ba mu yarda kai manzo bane daga Allah balla za mu yi imani da kai la hawla wala quwwata illa billah Allahi mu ta godiya ga Allah ku ji ga su gashi amma ne suke faɗa kuma tare da sun gano manzo ne da Allah duk wata alama wadda za ta bayyana musu gano manzo ne da Allah ta bayyana gare su amma da suna cewa ba mu ga wani abin da ba mu ga wata hujja ba ba mu ga wata alama ba wanda ta nuna mana kai manzo ne daga Allah haka sun ka bijire mishi ga ma abin da suke faɗa
إن قالوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
lura da wannan usulubi na da'awa ta annabi hudu alaihi salam kun ga da ta yi musu da ruwan sayi ko ba haka ba yana ta shawo hankulansu yana ta aza su aka abin da ya ce yana ta aza su aka abin da ya ce to amma kuma sai sun ka karkatar da akala yanzu sun ka fara gaya mai wannan magunguna kaga dai wannan magunguna da sun ka fara mai guda uku magunguna ne wanda ba su da daɗi na cewa baka so da wata hujjar za mu gano kai manzo bane daga Allah kun ba za mu bar bauta abin da muke bauta na saboda daɗin bakin ka ba kai kuma ba za mu yi imani da kai ba kaga wannan magana babu daɗi to magana ma ta gaba marasa daɗi ya sun ce kai in na kulu hun ba mu ba kun muke faɗa ba illa aka raka ba abu alihata na bisuri ba komai muke faɗa ba tsakanin maganin muka ma allolin da ka shiga hayoyin hayoyinsu kana aibata su sun shahi ka da hauka sun haukata ka mu abin da muke gani ma kenan wai allo wai kuma kawai eh shine illa taraka ba'du alaihi nabi sunni ba abin da ma muke gani face allo nan sun shahikar hauka ka shawo wa kanka eh ka shawo wa kanka ana ta hana ka dai ana ta yi ma hannu mai sanda ka ga kanka Allah abin da ma muke cewa kenan mu dan mu mun sauka magana da kai ba akan haka ne kana kai ba eh allolin yana daga shiga gonarsu eh daga shiga gonarsu ana ta hana ka dai ga har sun kai sun baro ka wa goma ta fa goma ta irin yadda yanzu kana in kana wa'azi kan tauhidi kana ta duk wani waliyi ba za a bi wani waliyi ba annabi ake biya annabi ake biya shine shugaban duk wasu waliyai ba a bi dokar wani sai ta annabi sai a ce ma ai bar shi kamar an hukata shi ai kamar waliyi sai hukata bai san waliyi yana bar shi to da Allah waliyin gaskiya shi na hukata mutum waliyin gaskiya bai hukata mutum ko ba ba ba mun gani mutum suratul yunus waliye soyayya suka wa juna tausaya ma juna suka yi to in zan wali na iya haukata mutum ko wali na iya talautar da mutum ko wali na hana mutum aihuwa ko wali na sadaukar da rayuwar mutum ta halaka a to ba wali ya Allah bane ba wali bane wali sai ne shi ma addu'a ka kimtsu ka zanna kwarai ko ba haka ba kuma wali ya hankuri gare da shi kaga in an ce wali na haukata ba wali bane saddabaro da yake hada a yi shirka a hukuta mutum amma wali bai hukuta mutum to shine na ga sun ce wa annabi hudu inna qul ba kun muke faɗa wa junan mu ba abinda ma muke faɗa wa junan wa junan mu illa taraka ba'du alihatina bisu mana muna ganin allolin ga sashi allolin sun shahida hauka eh sun shahida hauka ka hukaci ala to kun san shi wa duk mai tauhidi wa da yanda ka fara sabin tauhidi wa kana nuna ba mai yi sai Allah to ya ga gabacin ran shi shi yasa sahabbai sun ce ba wanda kai da annabi hankuli da tausayi amma da ka shiga gonar Allah ba to annabi za ka ta kamar dai ba ka sani ba ga duniya yanda yake dokar sahi Aisha ta ce duk soyayya mu da annabi da an shiga gonar Allah ba to ba ka gane annabi yana dokar zahiri da haka duk mutum mai kishi haka ne da ya ga an doki haƙƙin Allah an ba wani an ba wani tukururu ya saya dole ka san shi bai mataki dole rayuwar ta ɓaci ko ba haka ba da shi yanzu kaga suna cewa allolin su halaka shi kenan amma suna iya tasiri har suna iya haukantar da mutum har suna iya talautar da mutum yan tukun suna yan ce suna iya haukantar da mutum suna iya talautar da mutum kenan suna iya arzika mutum ko ba gaba suna iya ba shi aihuwa suna iya kare shi daga cuta to wannan kuma gonar wace gonar Allah ce to shi yasa zo an tafi Allah ko dole ya nuna musu rayuwa ta ɓaci ƙara sai ya ce musu inni ushirullah wallahi ina shaida da ku Allah ni ina mai shaida Allah cikin zuciyata na san Allah shine abin bauta ina mai shaida wannan cikin zuciyata shi ɗaya ne abin bauta shi ɗaya ne adda wannan su yadda bawa yanda yake so ya sarrafa bawa yanda yake so kuma ina son ku gane wa shahadu wallahi ku shaida in ma ba ku sani ba ku shaida cewa anni bari'un mimma tushrikuna ni na barranta daga abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ku sani zuciyata ni Allah ne kawai ina mai shaida Allah cikin zuciyata ba wannan allolin naku ba abin sun kariya kuma wannan gona ce ta Allah kuke son ku shiga kuma in ba ku sani ba ku shaida kai in kuna tantama ku shaida cewa ni na barranta daga abin da kuke bauta min dunihi kuma bayan Allah kuma da kuke ganin wai allolin ku a kuna cewa wai sun shahe ni wai sun sun haukatar da ni yace to bar ku ji fakiduni jami'an da ku da allolin naku ku ta ku kullamin kaidi gaba ɗayan ku sun malatun ziro kar ku saurara mini da Allah in kuna yin wani abu da ku da allolinku ku yi min duk abin da za ku yi mini kar ku saurara mini kun fahimta Allah kar ku saurara mai kenan in suna ganin allolin suna da tasiri ba sun ce sun hukuta shi ba kenan duk abin da su mai su yi mai duk abin da kuka yadda da ku da allolin ku yi to kuma kar ku manta ba shi annabi hud yake wannan magana ha gaban adawa ne ha adawa malama adawa a san dai ko in babu tauhidi da jin tsoron Allah take gani akwai aiki ba kamar kai ne a tura ga gendarmi wa gendarmomi a ce ka buɗa musu wata abinda suke bai dace ba ta buɗa musu wallahi wanda abu da gobe Allah zai kan ku Allah zai muku kaza ga so zaga kowa ba mu in kula allura kuma sai ku tashi ta so shi da yanzu ku yi ko ba haka ba ake aje ba hawa ina ganin to adawa na wanda suka kowa ƙarfi ga annabi hudu yana ce wasu fakiru ni jami'an da ku da allolin ku duk abin da ku ku yi ta san ko in ba ƙarfi imani ya kake gani kamar annabi ne wanda Allah tura shi wajen Qurayshawa duk ga su su Abu Jahalin ga su wani irin duka sun taru bakin dutsen Safa Allah ya ce ka zo karanta wasu ya ayyuhal kafiruna yace qul ya ayyuhal kafirun ya ku wannan kafirai babu kwana kuma ya ku wannan kahirai ko shaida la abudu ma ta'buduna ni ban bauta abin da kuke bauta da gumaka wala antum abiduna ku ba za ku bauta abin da ke bauta Allah wanda ya harce ni kaza har karshen abin da Allah ya babu tauhidi da imani ya kake gani tsoron sha na mutum isa da sako ko da sa mu gane to shine ce fakiduni jami'an summa la tunsiruna ku kulla min kaidi gaba ɗaya kar ku saurara mini ya ci gaba ya ci gaba kuma ya ci إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
ya ci gaba ya ce musu inni tawakkaltu ala Allah ni wallahi na dogara ne ga Allah duk abin da za ku yi ni na dogara ne ga Allah rabbi ubangiji na wa rabbikum ubangijin ku Allah da ya halice ni ya halice ku kaga har yana so ya karatar da su allolin da kuke bauta sun halice ku ba su bane ku da kun sun saka su ku da kun sun saka su to Allah da ya halice ni ya halice ku na dogara da shi kuma ku sani ma min dabbatin ba wata dabbar da ke taya bisa ban ƙasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha face Allah shi yake rike da mafitar gashin ta nan inda gashin ta yake fitowa Allah shi yake rike da ita wannan sun ce wal akhadhu bin nasiya tamthilun lil mulki wal qahri in an kai wannan misali an ce huwa akhizun bi nasiyatihi ko kuma an kawo misalin cewa Allah shi yake rike da nasiya ta mutum ko nasa ya ta bayu kamar ana so a karkar da mu cewa Allah shi yake da iko akan akan ya ta halitta mun fahimta ko kenan misali yake kawo ainihin nasu ya ga sanan nan wajen nan nan wurin goshi nan saman goshi inda gashi to kun sai aka rike mutum kama mu abin da sa misali an kai haka mutum bai ganewa saboda mu bamu da yawan gashi halitta mu bamu da gashi amma zo halitta da aka gashi ko da mace ce misali in ka rike ta nan bangaren gashin ta misali kan rike ta nan tana ƙasa ka riko gashin ta haka ka yi kai shawo ta haka baya an shi kenan kuma ta riko ko ba haka ba to kamar ana yi wannan misali ne na cewa da an da mutum ya kama mutu ta wannan bangare to ya samu iko akan shi babu abin da iya ai shi sa Allah yake batun alkiyama wa yu'akhadh bin nawasi wal aqdam sai a kamo nan in an ka bankaro mutum baya sai kuma a kamo dugadugai sai a yi mutu kamar ikatuma a shirce ciki ne ciki na kasa a takar da a kai nan a takar da cini nan sai a yi mai abin da aka mai kifi a ɗaure to yi mutu yi a ya ɗaure ko ba haka ba duk wanda ke iya maka ya samu iko a kanka to kamar shi ne Allah shi misalin cewa ba wata dabba wadda ke bisa ban ƙasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha ba ce Allah shi yake rike da mahitar gashin ta nan wajen wajen abin da wajen goshi kenan ba kwata ba tsoro ko eh tsororo gashinta na inna rabbi ya ce lalle kuma kusa ne ubangiji na ala siratun mustaqim yana akan tafarki mai kake ya ce ala siratun mustaqim ma'ana yujari al muhsin bi ihsanihi duk mai kyautatawa wanda ya kyautata sai Allah ya saka kama da kyautatawa da yi wal musiu bi isaatihi wanda ko yayi mummuna sai a saka kama da mummuna shi shine ala siratun mustaqim kenan duk yanda ka zo ma Allah haka ne in ka ake kyawa ai wami a ba ki kyawarka in mummuna mutum sai ai wami a ba shi mummuna aikin da ya aikata sai shine abin da Allah siratul mustaqima na'am فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ Allah ya ce fa in tawallaw ha idan kuka juya na abin nake karantar da ku da shi annabi hudu yana karantar da su yace to ku sani faqad ablagtukum haqiqa na isan muku ma ursiltu bihi ilayku abinda anka turo da shi zuwa gare ku har idan kun juya ni da aiki na na isar abinda Allah ya turo da shi zuwa gare ku na isar ku sani kuma wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah zai musayya wasu wanda ba ku ba kenan kama an sha'aku min zuriyati qaumin akharin kenan kamar yadda da ba ku bane a cikin duniyar nan wasun ku ne Allah halkar da su yan maye da ku ko ba haka ba to ku sani ko yanzu idan kun ka bijire mu doka Allah wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah zai musayya wasu wanda ba ku ba ma'ana ko ko ma'ana ta biyu Allah zai kawo da za su yi imani a madadin ku ku kuna na kuna tsare ta sai Allah ya kawo su imani ko ko idan kun idan azaba Allah ta zo ku sani Allah zai kama kuma kin biya sai da kun kai kin bauta ma Allah da kun kai wala tadrunahu shay'an ba ku ya cutar da Allah da komai ba ku ya cutar da Allah da komai kan misali da muke tayyina ashe wannan irin ayoyin suna karantar da mu duk abin da mutum yake yi na addini ya bari sai Allah ya kawo ni madadin shi kuma shi da ya bari bai cutar da Allah ba kan shi ne cuta ba ko ba haka ba in to ashe duk abin da muke na addini mu rika mu tayi haka ga mutuwa ta zo maka karkarje karkarje da aikin Allah kar mu gaji da aikin Allah duk yanda muke ba addini Allah goyen bayan mu rike mu tayi sai mutuwa ta zo mu fina kan wannan safari Allah sa mu dace yace inna rabbi lalle kusani ubangiji na ala kulli shay'in hafiz akan komi mai kiyayewa ne yana kiyaye da komi yana tsare da komi duk abin da kuke aikatawa Allah yana gani bai da sakaci akan komi ya san komi na'am
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ
Allah ya ce walamma jaa amruna lokacin da al'amarin mu yazo najjayna hudan sai mun tsirta da annabi hudu kun ga al'amarin mu da yazo shine azaba dan sun ci gaba da izgiri ga annabi hudu alaihi salam suna kama junansu suna alfari suna izgir suna cewa mana ashaddu minna kuwa wa kai gare mu kari kana muna barazana wai ubangiji kana ya turo azaba mala an ce wata kissa wa an ce ba adina kai sai ya doki duci ya gama da junansa sai da duci ya ya warwace ko kai dauko duci yana bugawa da kansa duk wannan barazana domin ya tsoratar da kai cewa kai ba wani shi bane ba tayin shi bane to kawai na cikin mu zai mu duci haka ne saboda Allah an yi Allah ba su malam na fita hankali suna ƙarfin nasu yana tutsa su suna izgiri sai sun kamanta da Allah da ya halice su sai suna gamba wanda ke gare su kare to da Allah tashi azabtar da su iska an ka turo musu iska dan mu san da cewa ni'ima da kuke gani ni'ima wanda muke ni'imtuwa da ita in Allah ya ga dama ni'ima sai ta zan ni'ima ma'ana ni'ima ta sai ta zan azaba shi yasa kun ga da shari'a ake so duk abin da Allah ya baka na ni'ima kai godiya ga Allah ka roki Allah alkhairi ne ka nemi tsara Allah sharri shi duk abin da kake gani yana da alkhairi yana da sharri sai ce ka roki Allah alkhairi shi ka nemi tsara Allah mi sharri shi ko da amara ce an kama an ka ce roki Allah alkhairi ta ka nemi tsara Allah sharrin ta tufafi ka sai haka saboda tufafi sai da alkhairi sai da sharri duk abin da kake gani wallahi karka ce haka za komi an ce roƙi Allah alkhair ne ta nemi Allah ya tsare shi Allah ya tsare karga sharrin shi in ma rawani ne ka so Allah roƙi Allah duk abin da ka sai roƙi Allah alkhairi ne ka nemi tsare Allah sharrin shi dan ni'ima ce in Allah ya ma sai ya juyar da ita daga ni'ima ta san azaba wajen sawa riga mutum na riga ta rikice mishi ya rasa ma yadda za shi rigar ta zan sanadin mutuwa shi in ma bisa abin hawa da tana iya da kanka yi mishi da abin hawa kaki ya ciwo kanta ya ɗaɗɗe ta za a zama gare shi in ma rawani ne haka a bana suka halkar da mutum ɓangaren tufafi a bana muke amfani da shi sun za a zama gare mu suna da yawa komi da muke gani mu roƙi Allah alkhairin shi mu nemi tsara Allah sharrin shi ku ba iska dai alkhairi ne in Allah yan babu iska ne mai kaɗawa ya za mu rayuwa yanzu ko zaunan da muke an babu ventilikin da suna da rage muna abin nan zuha kan sai a shiga wani hali duka wannan ni'ima ce ko ba haka ba ashe iska ni'ima ce to balkana iska ya taho Allah ya sauka mana ruwa wanda Allah ya ce bayyana ya rahmati da mun ga iska to yana karantar da mu zai zai shigo gaba ne rahama Allah tana baya iska ni'ima ne annabi ya ce da kun ga iska ya taso ku roki Allah alheri ne ku nemi tsara Allah sharrin shi shi yasa annabi da ya iya ga alama an tsamo hadari hadisai sun bayyana hiyar da guda hadisai da yawa aisha ta ce annabi cikin gida yake sai ga fito waje in waje yake sai ya shigo cikin gida babu nutsuwa fatar da annabi in annabi sallah yake ta ce sai ga annabi ya daga hannu yana ta roƙon Allah ta ce hawa ta mutu ya annabi Allah mutane da sun ga alama hadari suna jin daɗi na cewa Allah zai musu ruwa amma kai idan ka ga hadari sai ka shiga wani hali ka shiga halin matsi ka shiga shiga halin tsananin rayuwa ka canza kana kamar dai alama wanda ke cike da tsoro ya ce haba ya aisha ya zan samun sukuni ya zan samun natsuwa idan na ga hadari ba san hadarin nan da shine Allah halakar da adawa ba ga su wannan adama su izgiri ga annabi hudu hadari sun ga Allah ya damu musu masu cewa in azaba in kai manzo ne ka zo mun da azaba falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mudruna bal huwa masajartum bihi rihum fiha azabun alim tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum hadari sun ga an ka damu musu sai suna ta murna hadha aridun mudruna wannan hadari ne mai muna ruwa annabi hudu ya ce a bal huwa musta'jartun bihi abinda kun kai gaugawa ya zo ne rihun iska ne fiha azabul alim cikin shi akwai azaba mai radadi to annabi ce zan samu natsuwa idan daga hadari gashi da shi hadarin nan da Allah samu hadarin iskan nan Allah halakar da bayansa to shi kaga duk yana karantar da mu lalle mu bar shatta kewa duk abinda muke gani mu roki Allah alherin shi mu nemi tsara Allah sharrin shi ga shi wannan masu izgilin iska ne an turo musu halakar da su kaga iska ne ima ce amma ga ni'ima ta zan azaba kamar yadda mun gani jiya mutanen annabi nuhu alaihi salam ruwa ba ni'ima bace babban ma ni'ima waje annabi min al-ma'i kullu shay'in hayy ba haka Allah ce ba duk wata duk wani abu mai rayuwa mun sai ya da ruwa ne yake rayuwa ba dan ruwa ba da bai rayuwa kuma ba duk duniyar nan karka ce haka za komi ka auna in ba dan ruwa babu shi komi da ruwa ne yake rayuwa komi da komi ku ta'auna wa ha abin da ba ku zato dan sanadiyar ruwa ne ba da a ce babu ruwa da babu shi haka Allah ya sayya ja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sayya da ruwa ne komi yake rayuwa ta sanadiyar ruwa ne komi yake rayuwa to ruwan nan da an ni'ima babban ni'ima Allah ya sayya sun za a zaba fir'aun ma da ruwa Allah ya halaka da shi to kaga ko da ruwa Allah na ya halaka da mutum mutum na wajen sha abin sha su sarke shi kuma ya ta'anka mutum na wajen cin abinci ƙwarar shinkawa guda masu su sarke shi shi an kai mutum na yake cin nama ƙashi ya tsaya mai shi a sanadiyar moto shi duka wannan kaga Allah na iya azabtar da mutum cikin wani kowane irin abu Allah ya kare mu to shine Allah ya ce walam ma ja amruna lokacin da al'amarin mu ya zo na azaba Allah ya ce najjayna hudan sai mun tsirtar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da wanda sun kai imani da shi Allah ya ce rahmatan minna shi da wanda sun kai imani da shi Allah ya ce mun tsirata da su rahama ce daga gare mu rahama ce daga Allah Allah ya tsirata da su wadance ne magiyan Allah wanda sun kibi ya kai suna mai izgili Allah ya ce mun ka azabtar da su mun ka halakar da su amma shi annabi hudu da wanda sun kai imani tare da shi kai Allah ya ce na jenahu mun tsirtar da su min azabin ghalis daga azaba wata ke mai kaushi azaba mai kamar ka ce mai girma ko mai tsanani ko mai kaushi wanda kamar ruɓa ya tani an saboda shi iskan nan Allah ya kire shi sarsara to iska an cewa iska sarsara siffa uku gare shi tare da shi akwai ƙarfi yana zauwa ne da ƙarfi kuma tare da shi akwai jaura sai na jaura kuma tare da shi akwai sauti sauti shi ke ne mai ban tsoro ne don da shi wani sauti ka san ba sautin alheri ba ne sauti ne na shari ko ba haka ba to haka iska ya zo ya taka ki su Allah ka kare mu na'am
wa tilka ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulah واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود تكركم أنت wannan mutane da Allah halakar da su suwa ne ne adawa ne masu izgili da ni masu izgili da ƙarfi to yanzu ga su ba su boye Allah ba da su Allah ya karantar da mu an halakar da su su ne wanda Allah ya ce Allah ya halakar da su ka yanda ka san a ajazu na halin hawiya yanda ka san kututturan itacen da an sassare guntu guntu malam ga su sun kasance guntu guntu Allah ya halakar da su to sai Allah ya ce wa tilka ad wannan su ne adawa wa tilka ad wannan su ne adawa ala Allah wannan ai wata magana ce wanda Allah ya mana magana ce annan wa tilka ad wannan fa adawa ne ai yanzu ko yanzu rayuwar duniya da ake in akwai wata ya guruf ta wasu shaidannu wanda su akwai wanda suke ganin shine shugaban su shine sarkin karhin su gaba gaba shine an gaba gaba da in dai akwai wani to an kare za su ji karhi sun san ba wanda ya tabe su sai ya taho ana ganin ga sarkin karhiwa za su kara da wasu sai a yi mai kulli guda ya zubi sai cikin gwamnati wane na hawa wane ne ma an gaba wanga bugu bai suke da Allah ga magana mita gani to ku tsaya za ku yi to inda ba da yin gaji ai bugu guda su ne to kenan akwai wanda za su bawa shi ina da ku kenan kenan gudu da ku shiga taitaye ku ba haka ba to gama shi ne Allah ke karanta da mu adawa ne waga su ha to duk wani mai tsaurin kai yanzu mai cewa shi izgili da addinin Allah mai cewa kamar Allah bai da ikon kama shi to haga adawa in kariya kake kake takama da shi waga su ha yana me ya kamata kai sai ka bi Allah ka huta kamar fir'auna ne da Allah halkar da shi sai Allah fargawa ta yi har yanzu ana zuwa kallon ka duk wani shugaba in ya zo sai a gwada masa fir'auna ne sai a gwada mai irin matsayin da ya samu irin mulkin da ya samu har ba a sami irin shi ga hawan da Allah ya mishi Allah ya kare da mulkin shi Allah ya gama da shi to kami yake so gare ka sai ka gyara ko ba ka ba to ashe duk wannan isoshi da Allah ke kisan sama da cikin Qur'ani dan mu gyara ne dan mu gane mu gyara na duk yanda kake ba za ka bi ayoyin ubangiji ba in kaga Allah bai kama ka lokaci bai bane amma lokaci kuma an kare to shine Allah ya ce wa tilka ad wancanin ka na bahaushe wannan ce sune wa adawa ga kuma da Allah ya musu Allah ya ce jahadu bi ayati rabbihim su yi jahiya su yi musu da ayoyin ubangijinsu Allah ya ce wa asawar rusulahu kuma sun saba ma manzanninsu da Allah manzo ne ya zo musu ba annabi hudu bane annabi hudu ne amma sai Allah ce kuma wa asawar rusulahu sun saba ma manzanninsu dan saboda maluma sun ce ƙaryata manzo guda kamar ƙaryata manzanni ne gaba daya ila mun fahimta manzo guda ƙaryata shi kamar ƙaryata manzanni ne gaba daya shi yasa idan al'umma sun ƙaryata manzo guda sai Allah ya ba su siffa cewa sun ƙaryata manzanni saboda yadda wannan manzo ya zo musu da za a turo wani shi kada da su da za a ƙara turo wani kada da su to shi sai Allah zo da wannan ya ce sun ta manzanni Allah ya ce wattaba'u amra sai sun kabi al'amarin kulla jabbarin dukkanin wani jabbar wani shaitani wani kahiri mujrimi anidin mai tsaurin kai mana sun kabar annabi nuhu sun kabar wani wanda yake halakakke mai tsaurin kai imam ce jabbar duk da zaka wasa da shi jabbar mai taurin kai mai bishirin madoka Allah mai sama Allah anidin mai tsaurin kai da ayoyin Allah sun ka bar annabi hur sun ka bi shi Allah ya ce wa utbi'u sai an ka biye musu fi hadhihi dunya tunnan rayuwar duniya an ka biye musu da la'ana ta an ka biye musu da la'ana tunnan rayuwar duniya Allah ya biye musu da la'ana Allah ya ce wa yawmal qiyama haka ma inni hari qiyama Allah zai biye musu zai tada su akan la'ana ta Allah Allah ya ce ala ku saurara inna adan lalle adawa kafaru rabbahu sun kaharce ma ubangijinsu ala ku saurara bu'dan li'adin qaumi hudin ni sarhama Allah ya nisanta ga adawa mutanen annabi hud wasu ce wannan jumla ce du'a'iyya mana addu'a ce ake musu Allah ya nisantar da rahama sai ga adawa mutanen annabi hud Allah ka kare mu na'am
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قريب to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu kissa ta biyu a cikin wannan sura mai albarka bayan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam sannan kissa mai biye mata ta annabi Hud wadda mun karanta yanzu sai kissa ta uku ta annabi Salih alaihi salam wanda shi ko Allah ya turo shi zuwa ga Samudawa Allah ya ce wa ila Samuda haka zuwa ga Samudawa Allah ya ce akhahum salihan dan uwansu annabi Salih ya zo musu lan kamar yadda muke bayani da Allah yake dangana manzo ya ce dan uwansu ana nuna dan uwa na nasaba ai sai mu yi bayani akwai akwai uwan uwantaka na addini kamar yadda Allah ya kore yan uwantaka na addini ga annabi Nuhu alaihi salam ɗanka ne amma sai Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih idan mutum yana aikata lala aiki ma'ana kahiri ne ko da ɗanka ne to sai Allah ya kore ce ba ɗanka ba ne ko da ma'aikinka ne inda kahiri ne sai Allah ce ba ma'aikinka ba ne ko da ɗayarka ce ko matarka ko wani naka sai Allah ce yin saboda kowa ta musulunci yan wantaka na musulunci ne a da ƙari ke sa idan mutum yana kahiri idan mutum na kahiri baba ne yana musulmi in baba ne mutu bai gada shi ko da baba ne ya kowa kuɗi ba zai gada shi ba saboda kahiri ne haka idan kana musulmi babanka na kahiri duk yanda yake da dukiya ba za ka gade shi ba dan kahiri ne mun fahimta saboda dangantaka mai ƙarfi babu ta musulunci shine dangantaka mai ƙarfi to na ashirin Allah yake cewa an tura annabi hudu zuwa ga yan uwa ne ko an tura annabi salih zuwa ga yan uwa ne kenan yan uwa na nasaba ba yan uwa na addini ba saboda yan uwa na addini su ne wanda za su bi ne su bi karantarwa ta yalla mun fahimta to nan sun zan yan uwan shi na addini amma ‘yan uwa na nasaba to shi ne Allah yake danganawa haka zuwa ga manzo kaza an tura zuwa ga ‘yan uwa ne suwa na kaza kenan sai ana karkar da mu ‘yan uwa na mi ‘yan uwa na nasaba to shi ne Allah ya ce wa ila samuda haka zuwa ga samudawa Allah ya ce a sahun salihan ɗan uwansu annabi salih alaihi salam ya zo musu ƙala da ya zo ya ce musu ya komi ya ku mutane na ubudullah ku yi bauta ga Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani Allah wanda ya cancanta a bauta mai in ban da shi shi Allah shi ne ya cancanta ku bauta mai da kun jaye bauta gare shi to ba wani wanda yake da haƙƙin bauta in ban da shi yace ku sani huwa an sha'akum shine wanda ya kaga halitta ku min al-ard asala halitta halitta ku da ƙasa Allah halitte ku mana kullukum min adam ke duk halitta kowa in dai mutum ne da adam halitta ce daga annabi adam ne shi ku annabi adam asala halitta ce da mi Allah halitte shi ya halitte shi da ƙasa to shine wanda ya kage halitta ku daga ƙasa wasta'amarakum fiha kuma ya sayya ku masu raya ƙasa to kun ga wannan sai yana karantar da mu lalle waɗancan adawa da Allah ya turo wannan azaba gare su ta darkake komi ne ta halakar da su ta darkake ta darkake ƙasar su dan gashi yanzu su wannan samudawa kamar su ne wanda an sa masu raya ƙasa kamar su ne za su raya ƙasa kenan ƙasa babu gine-gine an halakar da komi shi yasa su ko sai Allah ba su ƙarfi suna iya su iske duci su huda su gida Allah ya ce wa samuda allazina jabu sahara bilwadi da samuda waɗanda jabu sahara suke huda doro wasu bilwadi sai mutum ya zo ya tarar da wadi ma'ana ya tarar da inda doro wasu sai ya kama duki shi zai gyara wa sassaka shi gida da shi Allah ya ba su wannan kari to shine yace wa samarkum biha Allah ya sanya ku ku zan masu raya ma'ana ku ci gaba da rayuwa a cikin ƙasa ya ce ku ci gaba da rayuwa da ƙasa ma'ana ku raya ƙasa ku ci gaba da rayuwa tunda yanzu ku ne an kamayi da ku magabatan ku an halakar da su ma'ana wanda ba su yi imani ba yanzu Allah halakar da su yanzu ku ne an kamar da gurbin ku yace da haka fastaghfiruhu ku nemi gafara tai thumma tubu ila sannan ku tuba zuwa gare shi kun gani yanda annabi nuhu ya faɗa ga mutanansa mun ka karantar da mu cewa annabi hudu ma ya faɗa ga ga mutanansa yanzu ma gashi annabi salih ya karantar da su fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi wannan duk yana ƙara karanta da matsayin istighfar da tuba ga Allah kamar da bayani ya gabata wallahi shi yasa mu rike istighfari mu rike tuba ga Allah wanda shaitan ya rinjaye mu da yawa daga cikin mu mutum ya zamna ya ba istighfari lokaci abu ne mai waya gare shi ya zamna ya ba lokaci zuwa ga tuba ga ubangi abu ne mai waya gare shi ta da cewa ga annabi ya karanta da mu sai ya zamna ya istighfari so 100 astaghfirullah wa atubu ilayh annabi wanda yake da garanti amma mu mu kasa samun lokacin da zamu neman wannan wanda tare da cewa mu ne cancanta mu zama mu tazo da hawaye muna neman gafar ubangiji saboda laifukan mu yawa gare su amma annabin da ke da garanti gashi tare da wannan yadda ke neman gafar ubangijinsa to shine annabi salih alaihi salam ya ce musu fastaghfiru ku nemi gafara sai thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lalle ubangiji na qaribu yana kusa Allahu akbar yana kusa duk da kake ganin wani abu ya yana kusa gare ka Allah ya kusa gare ka yadda abin nan da kake gani yasa Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil wari wannan jijiya ga ta tauya wadda an katse ta mutu ya mutu Allah ya ce mun kusa ga dan adam fiye da wannan jijiyar tashi annabi kuma ya yi sahabbai misali yace Allah ya yi kusa gare ku fiye da hancin takalmin ɗayan ku akan farkonsa yana Allah gare in kasa takalmi yanzu wani irin wannan mai hanci da Allah hancin takalmi bai dan farewa da abin nan farkonka haka to da ya tsunka ko to Allah ya kusa gare ka fiye da wannan hancin takalmin ka to ashe Allah na kusa gare mu ko ba haka ba shi yasa Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayuna sun ka tambaye ka game da ni wai ina nesa su daga sauti su kiraye ni ko ina kusa su kiraye ni su gana da ni to Allah ce fa inni qaribu ina kusa gare su wajibu da'wata da'i idza da'ani ina karɓar kiran mai kira yayin da ya kiraye ni to kaga wannan duk yana karkar da mu ashe Allah yana kusa gare mu duk abin da kake gani yana kusa gare ka to Allah ya kusa gare ka yayin da shi shi yasa annabi salih ya karantar da su innahu qaribun ubangiji inna rabbi qaribun ubangiji yana kusa ku roki gafara tai ku tuba gare shi yana kusa zai karba muku mujib kuma yana karba addu'an mai kira Allah ka gafarta mana karba addu'o'in mu insha Allah sai da dare mu tashi kan dai wannan abin nan bayanin annabi salih alaihi salam abin da makaranta dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana ɗibe cikin zuciyoyin bayonsa ya Allah bayan ku muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi don musulmin a cikin halin kakani ka Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu don musulmin da sun karga mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah ya kyauta makoman mu ya Allah ka tabbatar da aminci a cikin wannan kasar tamu ya Allah don masu nufata wannan kasar tamu da sharri da bala'i in ma shirwa ne Allah ka shirar da su in ba shi ruwa Allah ka hada shirin su gare su ya Allah Allah ka tsare mu da tsaranka Allah ka tsare mu da tsaranka ya Allah ya Allah wannan inuka da wannan kwanaki masu albarka da sun kai ragowa Allah ka datar da mu da samun rahamaka ya Allah ya Allah don rahama da kake rabuwa raba ta ga bayonka Allah ka sa muna cikin na gaba gaba ya Allah Allah ka ba mu kaso mai tsoka Allah ka ba mu kaso mai tsoka ya Allah duk azaba da bala'i da kake kawar da ita ga bayonka Allah ka kawar da ita gare mu ya Allah Allah ka sa mu ne na gaba gaba ya Allah Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka karɓi rayukan mu kana mai yarda da mu ya Allah Allah ka karɓi rayukan mu ya Allah Allah ka sa dan ka muke ya Allah Allah ka tsarkake niyoyin mu ya Allah Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmin da sun karga yi mu Allah ka sa sun huta mu da mun kai sarau Allah kyauta mu komon mu Allah kyauta mu komon mu Allah kyauta mu komon mu ya Allah marasa lafiya gida ko asibiti ko daji Allah ka ba su lafiya mu da adda lafiya Allah ka ƙara mu kasance jabin nan shari na bauta gare ka Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko ina ya Allah Allahumma aslih niyatina wa zurriyatina Allahumma aslih niyatina wa zurriyatina Allahumma aslih niyatina wa zurriyatina ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين